أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا عشرين دبيو قوة رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة shekara ta dubu ɗai da ɗari hudu da arba'in wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan biyar miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma sha tara a jiya mun tsaya a kan aya ta ɗari da sha shida wato daga ɗari da sha biyar zuwa ɗari da sha shida a cikin suratul an'am a shafi na ɗari da da arba'in biyu a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi a wannan wurin muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya alaran ma Allah ya ce wa in tutai aksar man fil ard
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تطع أكثر في الأرض يضلوك عن
Allah yana gaya ma annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa in tuti akthara man fil ard da zaka bi mafi yawan mutane da suke a doron ƙasa ka karkata zuwa gare su an gane ko yudilluka an sabilillah za su batar da kai daga hanyar Allah menene dalilin da yasa kalima ta asar ta zo saboda mutane suna ruduwa da inda mafi yawancin mutane suka yi duk inda jama'a suka karkata ana tunanin cewa can ne gaskiya take to wannan abu ne wanda yake ya kamata musulmi ya yi hattara da irin waɗannan ababen an gane ko wato ba ko da yaushe bane inda jama'a suke da yawa nan ne gaskiya take a'a wani lokaci tana yiwa can ne gaskiya take wani lokaci tana yiwa ba can ne gaskiya take ba kafin wannan kalima ta in tuta daga ata'a ne yuti'u akwai ya'un wanda an shafe ta saboda iltiqa'us sakinaini ya kamata a ce wa in tuti'a amma ya'un tana da sukuni ainun tana da sukuni to harful illa fi fi cancanta a shafe shi an gane wannan wannan qadiyya ta farko kenan game da abin da ya shafi harafin da aka shafi sannan kuma tsa'a a musulunci wato maudu'i ne mai muhimmanci an gane ko domin nan za mu fahimci cewa Allah ce wa in tutai aktsara man fil ard ashe akwai da'a wadda Allah ya yarda da ita akwai da'a wadda Allah subhanahu wata'ala bai yarda da ita ba yima Allah da'a Allah ya yarda da shi yima manzonsa da'a Allah ya yarda da shi an gane ko yima shugabanni da'a da malamai da iyaye Allah ya yarda da shi in bai kasance ba akwai sabon Allah a ciki ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum kaga bai ce wa ati'u ulil amri minkum ba domin yima Allah da'a abu ne wanda yake alkhairi ne mutlaqan yima manzo sallallahu alaihi wasallama da'a wato abu ne wanda yake alkhairi ne mutlaqan sake amma ulil amri sai in an duba in akwai yarda Allah a ciki ina fatan kun fahimta to shi ya sama akwai hadisi wanda yake ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin sahabbai ruwaito shi Imran ibn Husayn yana cikin musnad na Imam Ahmad sannan kuma imamu tabrani ya fitar da shi da imamu al-hakim manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq ba a yi ma wani mahaluki da Hausa na cewa mahaluki ko ai makhluq ne abinda aka halitta fi ma'siyati al-khaliq wajen saba ba halici wannan ka'ida mai akhdari ya kawo shi sai suka ce mai akhdari ya shi shi mai akhdari shi ma nakal ne yayi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa sannan in muka duba abinda da ya tantance mu da da'a wanda ta dace mu yi da wanda bata dace mu yi ba akwai hadisi na Ali radiyallahu anhu wanda yana cikin sahihul bukhari yana cikin sahih muslim wani mutum wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura wata tawaga sai ya sanya shugaban su ɗaya daga cikin mutanen ansar to sai suka fusatar da shi shi kuma a ka'ida an ce ayi da'a kawai sai kunna wuta ce su haɗa masa itace yace su je su shiga sai da suka tara itace suka je za su shiga sai suka ce a wani ya samu kabi manzo ai abin da ya samu kabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan mu tsere mu wuta to kuma ya za'i mu bi mu je mu shiga wuta muna gani sai suka zo suka tambaye bayan ya huce dai daga baya suka zo suka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace law dakhaluha ma kharaju minha abadan da sun shiga da ba za su fita ba dan direct sai jahannama innama ta'atu fil ma'ruf ana ma mutum da'a ne a cikin al'amari wanda yake al-ma'ruf wanda shari'a ta san shi ko ta yarda da shi abinda zai saba maka'irun shari'a babu biyayya a cikinsa to da wannan ne muke son mutane su fahimci inda al'amura suka saba gaba wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ba a yi wani biyayya cikin sabon Allah kowane ne kai za a yi maka biyayya ne cikin karkashin abinda Allah subhanahu wataala ya yi umarni ala ayyata hal mun kawo wannan dan saboda mu fahimci da'a wadda Allah ya yarda da ita da da'a wadda Allah bai yarda da ita ba an gane ko sannan na aksara man fil ard ustazu doktor na i'lam ash-shanqiti wanda ya fito daga yanki na shanqiti ba wancan muhammad al-amin ash-shanqiti ba ya wato professor ne na i'lam a duniya jami'atu malik saud yake amma ina ganin har ya kai inda yayi taqa'ud yayi ritaya ya rubuta wani littafi kan yadda da yake malami ne na abinda ake kira kamar media an gane ko kamar abin da ya shafi kafafen yada labarai na duniya professor ne to sai amfani da wannan aya da ya zo kanta yace wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah yace al ara'u tuzan wala tu'addu wato a tsarin turawa an gane ko abinda ake amfani da shi shine za a ce za a yi jan hankalin mutane sai a ga ina ne mafi yawancin mutane suka karkata in za a zaɓe a demokarasiyance sai a ce a ina ne mafi yawancin mutane suka karkata to amma a tsarin musulunci al'ara'u tuzan ana auna su ne da aya ta alkur'ani da hadisi na annabi muhammad sallallahu alaihi sallam ko a yi istinbati ko a kalli maganganu na salaf a nemi gaskiya amma ba wai za a dibi ina ne mafi yawancin mutane suka tafi ba to mu kuma yanzu demokratiya abin da ta ce kenan to sai mu ce to a nan akwai matsala domin mi domin muna da barlaman abin da ake cewa barlaman parliament assembly national sai suka zaɓi cewa ya kamata a sha giya to shi kenan yanzu sai mu ce to ai demokradiyya ta ba mu dama shi kenan mafi yawancin majorite sun zaɓi a sha giya to kaga ta nan ne waɗansu suke ganin cewa demokradiyya tana fito na fito da musulunci an gane ko to amma ai ba kullum bane mafi yawancin mutane suke zaɓi abin da ya saba musulunci shi yasa kamata su su fahimci cewa ga inda al'amuran suka sama gaba wannan da farko kenan sannan wannan wato abin da a haƙiƙanin gaskiya al'amari shine kasancewa shi gaskiya za a kalle shi ne ba za a kalli mafi yawancin mutane ba shi yasa abin da kafirai suke tinkaho da shi ga annabawa suke da jama'a qala al mala'u alladhina istakbaru min qaumihi an gane ko wato wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma azunnu an tabid ma azunnu an tabida hadhihi abada wa ma azunnu as-sa'ata qa'ima wato wa dakhala jannat abin nan قال له صاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا na fika dukiya na fika mutane to kullun jamahir abinda makaryata suke kokari su samu mafi yawancin mutane su bi su an gane ko su zamanto suke da magoya baya masu yawa kenan suna ganin ta wannan hanyar za su shar'antar da duk abin da suka ga dama to amma kuma yan kaɗan ɗin nan annabawa tare da talakawa su ne za su yi ta kokari su ga ya za su yi su ganar da mutane gaskiya shi yasa kullum suke kokarin jama'a mai yawa ta bi su don saboda su halatta abin da Allah ya haramta amma karshe Allah ce fastakhaffa qaumahu fa ata'u innahum kanu qauman fasiqin al'isma wato kariya daga kuskure ba ta ga mutum guda na al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tana ga al'ummarsa gaba ɗaya in sun kai ijma'i in wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wato Allah ya ɗaukan masa alƙawali ko Allah ya ba shi dama la tajtami'u ummati ala dalala al'umma ta ba za ta yi ijma'i ba akan banna hadisi ne na ibn umar akwai wata riwaya wadda ta zo da take bata inganta ba shaykh nasiruddin al-albani fi zilal janna yayi takhrijin hadisin ɗaya bayan ɗaya dan ka gane da turuq din suke hadisi ne ingantacce kenan wannan yake nuna cewa jama'a masu yawa ba su ne gaskiya ba annabi ibrahim ya kasance ya kalubalanci al'umma ta duniya an gane ko kuma shine akan gaskiya yace wato fa ayyul fariqaini ahqqu bil amni in kuntum ta'lamun an gane ko haka annabawa lokacin suke fara da'awa sai su fara yan kaɗan kaga da za a bi mafi yawancin mutane da ba za a kai labari ba an gane ko to sannan kuma haka yan siyasa abinda suke tunƙaho da shi mafi yawancin mutane su kasance sun bi su ko ba haka ba kasancewa da yawan mutane sun bi ka ba shi ke nuna cewa abin da kake akan gaskiya kake ba sannan ba shi ke nuna cewa in Allah ya tashi azabtar da kai da kai da su ba zai iya azabtar da ku ba dole mun fahimci wannan an gane ko kenan isma ba ta ga jamhur sannan isma ba ta ga waɗansu mutane waɗanda 'yan shi'a guda goma sha biyu suka ɗauka suka ba su kasancewa mutane su ne mafi yawa ko su ne kaɗan ba shi za a kalla ba ina ne gaskiya take sai suka ce malamansu suna da wato abin nan a imma guda goma sha biyu suna da isma wannan isma babu ta Allah bai tabbatar da ita ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai san da zaman ta ba suna suka kirkira suka kawo makan su ita haka yan siyasa da suka ce inda majority ta yi can ne gaskiya suke gaskiya take wannan ƙarya ce sannan haka wani mutum ya ɗauki wani malami ya ce wannan malamin baya kuskure ko cikin malaman mazhaba na fiqhiyya ko kuma malamai na wani fanni ya ce wannan malamin shi a matsayin ma'asumi yake a'a shi ma ba ma'asumi bane babu wani malamin da ma'asumi ko kaga wani yana da'awa daga cikin du'at amma bilisanil hal yana nuna shi ma'asumi ne domin zaka ga shi yana ganin kowa cikin masu da'awa akan kuskure yake shi kadai ne akan gaskiya sannan yana ganin duk abin da zaka yi na aiki a musulunci akwai kuskure shi babu kuskure cikin nashi kaga shedan ya jefa mai gurur cikin ransa bai sani ba har yana ganin kowa akan fata shi kadai ne akan gaskiya to kamar shedan yana ce mai kai kana da isma ne kai ka tsira su sauran mutane da sauran masu da'awa su ne ba su tsira ba kaga wannan ya kamata ko jam'iyya kungiya ta da'awa su suna ganin ba sa kuskure kunge su ita ce akan gaskiya to su ko wadancan suna ganin ba sa kuskure su ko wadancan ba sa kuskure kaga shi dan gaba ɗaya ya dauki isma ya ba su amma ba su fahimta ba ya kamata kai ka yadda kana kuskure kuma in an nuna ma kuskuren ka ka gyara amma ina shi dan ya ce a'a isma tana nan tare da kai in ka same ta shikenan ko wani yana ganin wanda adda wata shahada ko diplom ko certificate ko wanda ya karatu a jami'a baya yin kuskure shi yana da ilimin da ba zai yi kuskure ba ko ya kai kololuwar ilimi wannan duk rudi ne na shekan ko ko mutumin da yake gana a duk wanda bai yi karatu wajen malam wani ba bai yi karatu ba wannan kuskure ne ko kuma malami yanzu mutumin malamin zaure yana ganin cewa a'a duk wanda zai karatu in dai ba a zaure yayi karatu ba ko a zauren wani bai yi karatu wannan ba hujja bane hada ilimi ake yi Allah na iya ba mutum ilimi ko da bai je gidan wani ba an gane ko ilimi da wato abin nan dacewa ba su da alaka da wani ko wani wanda Allah subhanahu wa ta'ala ga dama yake ba ilimi Allah ya ga dama sai ba dan wata kasa ba dan wata kasa ba shi yasa waɗanda suke ganin ci a sai wani Allah zai ba ilimi wannan ba gaskiya bane manya manyan malamai na duniya ba suna ba diplom gare su ba albani bai da diplom bin bas bai da diplom shankiti bai da diplom ko ba haka ba kuma suna da ilimi kuma akwai waɗanda kuma suna da diplom kin kuma suna da ilimin kuma akwai waɗanda suna da diplom ba su da ilimi kuma akwai waɗanda ba su diplom kin kuma ba su da ilimi ya kamata ka fahimci wannan ka gane wane ne yake da ilimi an tambaye Fauzan shin a shahada tana nuna ilimi yace yana yiwa mutumin da yake dauke da shahada shine mafi ajhalun nas ya fi mutane zama jahili saboda zuwa na zai yi a bashi mukarrar kwana biyu ce ya kai karshen ilimi ya za a yi wanda ya bauta ma ilimi su zamanto dai ba dai bane an gane ko abba da wata rana an kace mai doctor yace a Abdul Muhsin abba yace ni ba doctor bane saboda ba sai na ce ni doctor bane da a gane na yi karatu shankiti da ya fito daga kasar Mauritania daga nan Afirka ya je ya karantar bin Baz ya yi karatu a hannunsa sa'adi ya yi karatu a hannunsa ibnu usaimin ya yi karatu a hannunsa kuma daga afirka ya fito to ta ina ya samu wannan ilimin da haka wannan duk rudi ne kaga ɗalibi na son nuna cewa kaza ko sai ƙasa kaza ko sai ɗan gari kaza ko sai ɗan ƙungiya kaza wannan duk hayaniya ce ilimi na Allah ne Allah yake jefa shi a cikin zuciya haske ne ga wanda ya so sannan kuma ta hanyar aiki ne da shi abinda ake bukata ba mata da ilimin ba mikan amfanar da al'umma da ilimin da Allah ya baka da haka wannan fage ne wanda yake mai yawa muna fatan Allah subhanahu wataala ya shirye da mu gaba daya wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah za su batar da kai daga hanyar Allah kada ka dauki cewa kai ma'asubi ne kiran kazan annabi sannan kada ka dauki cewa addinin musulunci kamar kai kai an musulunci domin duk abin da kake ma musulunci aiki da shi a wani wuri a kodansu in kana Najeriya misali ko a Niger to ka tuna akwai kasashe ɗari da wani abu waɗanda kai ba cikin su kake ba can ana can ana yi ma Allah aiki da wannan abin da Allah ya baka in ilmi ne waɗansu suna can suna da awa wata ƙasa in kuɗi ne waɗansu in wani matsayi ne Allah baka kake tallafa musulunci akwai wani a wata ƙasa yana musulunci aiki bari tunanin cewa sai da kai musulunci zai ci gaba ko a ƙasar ku irin ka nawa akwai a cikin jihohin ku mutum nawa irin ka akwai a cikin unguwar ku mutum nawa annan suna ma Allah aiki amma sai ka gone na tunani a shi shi kadai ne kawai aikin addini in ba shi babu addini to kafin ka an yi yanzu kuma da kake waɗansu wuraren ba kai kake yi ba in ka mutu za a ci gaba da shi Allah ya gane da mu yudilluka an sabilillah za su batar da kai daga hanyar Allah kakka kalli majorite kamar yadda suke amfani da ita suna so su tattaro mutane don saboda su su gyara ƙarya su wannan duk hayaniya ce an gane ko za su batar da kai daga hanyar Allah in yattabi'una illa dhann ba komi suke bi ba sai zato zato kala biyu ne akwai zato wanda yake mai kyau akwai zato wanda yake mummuna wanda bai dace ba an gane ko zato kyakkyawa shari'a ta yarda da shi an gane ko shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala zargi kafirai ko kuma munafikai ya zunnuna billahi ghayra al-haqqi dhanna al-jahiliyya an gane ko to amma akwai lokacin da zato mummuna zai zo ma mumini Allah ba zai kama shi ba in ya tunkuɗe shi daga zuciyarsa an gane ko Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhalladhina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا wannan wasu mutane sun yi ta zato al'amari dai wanda bai da kyau amma da yake tsanani ne yasa su Allah bai kama su da wannan ba shi yasa Allah ce inna ba'da dhanni ithm sashin zato ba dukkan zato ba an gane ko domin wani da wannan yake cewa bai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace azannu zambun walau kana haqqan ina wannan hadisi inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba gaskiya bane kuma da wannan za ka gane cewa zann yana zuwa al yaqin a cikin alqur'ani wani lokaci wa ra'al mujrimuna an-nara فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا رأى سنغني فظنوا أي ba su suke yi ba tunda sun san cikin rasu ko ba haka ba ko kuma in baka gane wannan ba وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم shin waɗanda suke da sun za su haɗu da Allah su ne za su shiga aljanna ko waɗanda sun kai yaƙini waɗanda sun kai yaƙini za su haɗu da Allah kinan da mai ma'anar yaqin saboda mu fahimci kalmomin to shi yasa a cikin fiqh za ka ga lokaci ana aiki da azzannul ghalib in abu ana zato rabi zai kasance ko ba zai kasance ba to in sun ɗauki hamsin hamsin ya zamanto ashakku amma in kashi saba'in cikin ɗari ana zaton abin nan hake shi hake to za a aiki da shi shi yasa cikin fiqhu ana aiki da azzannul ghalib zato wanda yake mai rinjayi me ake zato zato mai rinjayi bari in baka misali ka zo a gidan mutum kana matsayin bako sai yarsa karama ko ɗansa ya kawo maka abinci ya aje gaba gare ka shin ko da mutanen nan sun ce maka ci abincin nan ko ba su ce ba ba za ka iya ci ko ba za ka iya ci ba za ka iya ci saboda ƙarina kana kaso wato kaso saba'in cikin ɗari ko tamanin kana ganin wannan abincin naka ne a matsayinka na bako a matsayinka an baka dama ka iso ga gida a matsayinka an baka dama ka shigo azzannul ghalib kenan duk da yake baka da yakini ɗari bisa ɗari mun fahimci wannan da kyau ko don akwai masu inkarin abin da su ce ai zato cikin abin nan cikin fiqh wai kaji malamai sun ce ana aina aiki da zato in yattabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusun ba komi suke yi ba sai kirkiren ƙarya asalin alkharsu da larabci ba ƙarya take nufi ba tana nufin kirdado an gane ko an ce kirdado kana kokarin kimanta abu ko ka san adadinsa ko kimarsa ko irin yadda yake shine ake ce ma ya to amma cikin tafsirai zaga malamai suna fassara shi da ƙarya saboda wato mafi yawancin mutanen da busan al'amari ba rajiman bilgaibi suka yi to shi ko in kana rajiman bilgaibi kana tare da ƙarya tunda baka da tabbaci an gane ko shi yasa a cikin fiqihu akwai wani abu da ake kira al-kharsu an gane ko wato shi ne kirdadon dabino da inabi tun yana ɗanye sai a zo a ƙaddara yadda zakar shi za ta kasancewa dan a ba masu shi dama su amfana da shi ta hanyar ci in ya bushe sai a karɓi zakka waɗansu suka iska suna inkarin wannan saboda busani ba suna cewa ko dan qur'ani sai kaji an ce wai alkharsu yamma za Allah sallallahu alaihi wasallam ya yarda alkharsu kuma Allah ya ce wa in yasabu wa inhum illa yakhrusuna Allah shi mun sani akwai hadisi na abi humaydin wato wanda imam muslim ya fitar da shi abi humaydin yake cewa mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gazwatu tabuk babu lokaci mai yawa mu karanta hadisin fa ataina wadi alqura ala hadiqatin limra'a fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ukhrusuha fa kharasnaha wa kharasaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaga ya nuna cewa sun kirtado limra'atin wata mata take da wata wani lambu ko wata danga ko wata garka kamar da ake faɗi a wata Hausa sai aka yi kirdadon dabinon ta yadda da aka dawo kuma sai aka karba kaga wannan ya nuna cewa akwai akwai shi tabbas a shari'a ta musulunci zaka diba kuma akwai hadisai da dama daga cikin sahabbai wannan muslim ya fitar da shi ko wannan ya ishe mu amma akwai hadisai da dama akwai hadisin attab dan asid wanda wato abu dawud ya fitar da shi da imamu tirmidhi da ibnu maja sannan kuma akwai wata riwaya tashi har yanzu yake cewa kana yab'athu ala nasi man yakhrusu alaihim kurumahum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana aika wanda zai yi kirdadon kurumahum jam'i ne na alkarmu shine al'inabu sai dai hadisi ya zo na Abu Huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada a ce ma inabi alkarmu domin sunan musulmi ne to yanzu ya za a yi kuma gashi cikin hadisi ya zo sai mu ce a'a shi rawi wanda ya riwaya ta yi shi ne ya amfani da wannan lafazi in ma daga sahabin yake tana yiwa bai ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada a ce ba in ma ya ji ya tana yiwa dan adam ne ya manta ina fatan kun fahimta to waɗannan hadisan dai suna nuna cewa ana yi sannan kuma wato a wata riwaya da ta zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yukhrasa al-inab kama yukhrasu min at-tam kina al-inab inab tun shina danyen shi bayan ya bushe sai kuma az-zabibu shi ko dabinon nan tun yana danyen rutab daga baya sai kuma at-tamru in ya bushe to wannan kirdadon sai ka fitar da shi daga cikin irin kirdadon da ake cewa dan kakka ji an yi wannan ka je kai mummuna fassara an gane ko al-kharsu shine nan masu ƙarya masu gina magana ba akan ilimi ba an gane ko nan ko alkharsu shine dabino ko inabi wanda za a zo a dan dudduba shi a kirda don in ya bushe zai tsaya kaza to sai a ce zakkar shi kaza ce in musiba ta same shi wannan kuma akwai al'amarin da zai zo daga baya amma in dai ya bushe ya kai haka kirda don ba a samun kuskure mu fahimci wannan da kyau kuma ka ayi ma kalma ta alkharsu mummunan fassara a yau kwana da ita irin yadda masu wa'azin turmi suke yi an gane ko masu wa'azin turmiyar da suka ga dama ne suke juya aya in sun kaga kalima ta ya kama da yare namu sai su ɗauko ta su lankwasa ta su bada ta wannan wani yake cewa da an ka zo aya a cikin suratul zariyat qutilal kharrasuna yace an tsine ma masu sai da kara kun san karoti muke cewa ko masu sai da kara sai ce to qutilal kharrasuna an tsine ma masu sai da kara kaga wannan fassara inda ta yi daban wannan inda ta yi daban wani kuma da aka zo wa ma adraka ai da wasu ana karantawa ma adire kama yawmuddin yace ina ku adarawa kuke Allah shi na zuwa magana zuwa gare ku ni wannan hayani don Allah ya kamata wannan wa'azi ya bace a cikin al'umma yanzu Allah shi mu mai kyau to inna rabbaka
inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin inna rabbaka lalle Ubangijinka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam danganta rububiya zuwa gare shi tana sa shi ya tuna wato da cewa Allah shi ne mahaliccinsa an gane ko wannan zai sa mutum ya ƙara nuta da wato ya ƙara dagewa wajen bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala mun fahimci wannan da kyau ko domin in an ce khaliquka huwa alladhi yastahiqqu an ta'budahu wahda to tunda rabbu ne yastahiqqu al-ibada tunda al-maliku ne yastahiqqu an yu'bad abauta masa wahdahu kuma wa an yukhaf sannan kuma al-mudabbir ne shi ya cancanta a ji tsoron sa babu abin da zai faruwa sai da izinin sa sannan kuma rububiyya ta Allah danganta ta zuwa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta bambanta da danganta ta zuwa ga kowa domin in anka danganta Allah zuwa ga annabawa to wato mataki na farko rububiyarsu tana da girma sannan ya an kayo ƙasa kowa daidai matsayin shi rububiyya rububiyya har a dawo zuwa ga mutane kafirai da su bauta ma Allah ba an gane ko ma'ana tana da bambanci huwa a'lamu man yadhillu an sabili Allah shine masani ko mafi sani malamai sun yi sabani anan a'lamu shin tana nufin shine masani ga wanda ya bace daga hanyar sa koko shine mafi sani a'a an yi abin nan akwai sabani na malamai waɗansu malamai suka ce nan a'lamu Allah shine mafi sani domin mi domin mu a zahiri muna ganin waɗansu mutane waɗanda suke bin Allah misali yanzu akwai waɗanda ai musulmai ne kidan ko duk mutumin da yake tare da mu mu muna da masaniyar a zahiri cewa musulmi ne an gane ko shi kenan magana ta ƙare ko kuma kafirai mu mun san cewa akan bata suke sai dai Allah ya fi mu sanin cewa suna akan bata shi ne abin da waɗansu malamai suka tafi akan shi waɗansu suka ce a alamu man yadhillu an sabili Allah shi ne masani an gane ko domin babu wanda ya san haƙiƙanin abin da ke cikin zuciya sai ni sai Allah kana tunanin wane batacci ne ashe kuma musulmi ne ba ba haka ba akwai da yawa daga cikin mutane wadanda zaka da tun ba akan gaskiya suke ba sai ya bayyana gaskiya suke ga ayan cikin suratul nisa ya ayyuhalladhina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaykumus salama lasta mu'minan ko lasta mu'manan tabtaghuna 'arda alhayatid dunya wadansu sai kai da tun ba musulmai bane amma alhali musulmai ne ina fatan kun fahimta to don haka dai a yi hattara musamman waɗanda suke balaguro a ƙasashen turawa da irin ƙasashen rasha sai ka sa tsammanin babu musulmai a can alhali ku ba wuce shekara ɗaya ba ko wata shida shugaban ƙasar rasha vladimir putin da shi aka buɗe masallacin juma'a a babban birnin moscow yana da kyau ka san abin da kake yi musuluncin nan na allah ne ya kai duk inda baka sa tsammani ba an gane ko to Allah shi ne mafi sani ko masani ga wanda ya bata daga hanyarsa wa huwa a'lamu bil muhtadin sannan Allah shi ne masani da wanda yake akan shari'a an gane ko wannan ana jan hankalin kafirai ne saboda ba a ce musu ku bata tune kai tsaye ba in za a bude kofar tattaunawa ba wato in dai ana so a tattauna sai an ce to yanzu a zo a nemi dalilai a gane wa yake akan gaskiya wa inna au iyyakum la ala hudan aw fi dhalalin mubin amma in muna tare da mutanen mu ko ba zancen tattaunawa bane sai mu nuna cewa suna akan ƙarya mu nuna muna akan gaskiya sai dai in sun nemi a tattauna sai mu ce to yanzu a zo a yi aiki da dalilai mun fahimci wannan da kyau da wannan zaka gane ayoyin da suka ce su batattu ne da waɗanda suka bar abin saki haka ga ta inda za a haɗa su kowane za a kalli wani hali ne wanda ya kamata a aza ayar a kansa mun fahimci wannan da kyau ko to wannan aya yan uwa tana ɗai daga cikin wato abin nan ayoyi da suke raddi akan yan shi'a an gane ko wannan aya tana raddi akan yan shi'a amma ba a kai tsaye ba sai kai istinbati ya za mu yi mu istinbati shine cewa sahabba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya shirya suna akan gaskiya don mi don Allah subhanahu wa ta'ala ce laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa athabahum fathan qariba sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya da su was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansari wal-ladina tabauhum bi ihsanin radiyallahu 'anhum wa radu 'anhu Allah ya da su sannan Allah ba zai yarda fasikai ba fa in tardau anhum fa inna Allah la yarda an la yarda an alqawm alfasiqin falamma intafa an intafa anhum alfisq sabata anhum aliman Allah ya da wannan kuma Allah ya da suna akan gaskiya da an ce ihdinas siratal mustaqim ko ba haka ba siratal ladina an'amta alaihim waɗanda kai ni'ima akan su sai Allah ce wa man yuti illaha war rasul fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was siddiqina wash shuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa cikin sahabban nan akwai siddiq abubakar akwai shuhada ko ba haka nan bane shuhada waɗanda aka ce lokacin yaki sannan akwai as-salihin to kai kuma dan shi aka ce waɗannan mutane batatu ne kuma Allah ya ce a alamu shi ya fi ka sanin wanda ya ashiryayi ya ce su shiryayyi ne kai ku ka ce batattu ne sai mu auna a antum a alamu amillah babu rigima wato abinda muke bukata yanzu lokaci na karatu a ba da dalili ba tare da kallon wani ko wani ba in akwai hujja wallahi waɗansu abubuwa cikin sanyi za a warware sai dai wanda yake son bin son rai ko ko akwai wani abu da yake samu a ƙarƙashin wani abu ta ƙasa ya bi abin da zai bi amma dalili in za a bayar wato da hujja da hujja sai a huta inna rabbaka huwa a'lamu ko ba haka ba man yadhillu an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin malaman har da alqur'ani suke cewa wannan aya tana daga cikin mutashabihatul alfaz akwai yar uwarta ko makamanciyarta a cikin suratul nahli sannan kuma akwai makamanciyarta a cikin suratul qalam inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin wa in aqabtum fa aqibu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahu khairul lis sabirin sannan can inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin fala tuti'il mukaththibin waddu law tudhinu fayudhinun wa la tuti' kull hallafin mahin hammadin masha'in binadim zuwa karshen ayoyi to ƙaƙa ya za a yi abin manta tsakankanin su a'a sai ka gane wanga na suratul an'am akwai inda ya saba wadancan guda biyu nan inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu man yadhillu fi'ili mudari'i ne can ko inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla biman dalla kaga akwai ba'un sannan kuma can dalla ne fi'ili mudari alaran ka gane wannan to sannan kuma can cikin suratul nahli biman dal huwa a'lam bil muhtadina wa in aqabtum can ko fala tuti'il mukaththibina al waw wal fa sai ka bambanta tsakankanin su an gane ko nan kuma fakulu mimma zikra smullahi alayhi an gane ko sai ya zamanto da fa'un da fa'un suna cikin suratu al-an'am da cikin suratu al-qalam wawun tana cikin suratu an-nahl an gane ko sannan kuma fi'ili madi yana cikin suratu wato an-nahl da kuma suratul qalam fi'ili mudari yana cikin suratul an'am wannan bayani na alaran mu'mini ina ganin sun fi fahimtar sa ko ba haka ba bambanci can bi man dalla Allah ya san wanda ya bace man yadhillu fi'ili mudari ya san wanda yake bacewa a yanzu kuma ya san wanda zai bace a can gaba kaka ce duk ma'ana ɗaya ta wanda ya bace fi'ili madina wanda yake kan bata a yanzu yana nan yana bacewa yanzu Allah ya san shi mudari yana nufin har zuwa gobe jibi gata fil mustaqbal kuma Allah ya san batattu sai zaman to ash-shumul gaba daya sabbaha lillahi madi yusabbihu da masu yi yanzu da wadanda za su yi gaba Allah ya gane da mu fakulu mimma baki rasulullah فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Fakulu mimma zuki rasmullahi alai, ku ci daga abin da aka ambaci sunan Allah a kansa, in kuntum bi ayatihi mu'minin, ha in kun yi imani da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala. Fi'ili na fakulu fi'ili ne wanda yake fi'ili amri, an gane ko min akala ya kulu sai a ce kul, jam, wato in ya zamanto wawul jama'a ta shiga a cikinsa sai a ce kulu. malamai suke cewa wato fi'illai ne guda uku a cikin larabci su suke da wannan ƙabi'a akala a ce kul akhadha a ce khudh amara a ce mur ko ba haka nan bane eh to wannan ɗaya ne daga cikin abubuwan da malamai suka kawo sai malamai suka cewa ita wannan fi'ilin ko shi wannan fi'ili na waɗannan af'al guda uku amrinsa idan ya zamanto wawun ta gabace shi da wasu malamai sun ce harful asli amma dai wato wasu na ganin cewa wawun kawai ake nufi to ana maida shi zuwa ga asalinsa ma'ana tana dawowa ita alhamza a asalinta lokacin da wawun ta shiga gaban wannan fi'ili Allah ce wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu lit taqwa wa amur umurni to sai aka shafe wawun wato ahzatul wasli saboda wawun ta gabace ta an gane ko amma kuma in harfil asfi bai zo gaban sa ba suka ce sai a bar shi a matsayin sa kamar hadisin ibnu umar wanda yana cikin sahihul bukhari murhu falyuraji'ha dai saki matarsa ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma umar ka gaya ma danka murhu kaga bai ce o murhu ba an gane ko imam al-bukhari da imam muslim sun fitar da wannan hadisi sannan kuma akwai murru abna'akum bis salati li sab'in hadisi ne wanda yake wato abu dauda ya kawo shi an gane ko akwai riwaya ta amr bin shu'aib an abihi an jadde da sauran da riwayoyi da suka zo to kaga murru ku umurce su sai aka ce an samu waɗansu larabawa suna amfani da wannan kalma su kawo ta gaba daya wajen akala su ce o kul akhadha su ce o khudh amara su ce o umur an ka ce akwai sai dai kalilatun ta yi karamci ta yi kaɗan to wani wanda yake son a san yayi karatu sai ce o kul a ce a kai ku babu wannan cikin larabci ce ƙarya ne sai ka duba cikin littafi kaza a kushi a ce kai wani akwai dogon bincike gare shi Allah ya jauta malamai suke cewa wato akwai asbabun nuzul da ake kawowa an gane ko ibnu jarir ya fitar da asar daga ibnu abbas an gane ko daga wato tsarika ko riwaya ta abi talha sannan akwai wata riwaya fitar daga harun dan anaza dan abihi wanda yake cewa mutanen faris an gane ko a riwaya ta abin nan harun mutanen faris ne suka turo wa mutanen makka ku tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wata riwaya ta abi talha ba a ce ba su tambayi wato manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ne suka tambaye shi to anan matsalar da muke samu sai ce to kaji an ce riwaya biyu daga Ibn Abbas wagga ta ce an ce farisawa suka turo a tambaye shi wannan kuma ta nuna cewa su ne suka tambaye shi to wai kuma kaji wai duk wai wai asbabun nuzul ne wai kaji a ba matsala waccan riwaya ta takaita ne an gane ko daga farko an ce an turo a tambaya ko kai aka tura ka tambaya wani lokaci zaka ce wani ya turo ka wani lokaci ba za ka faɗa ba sai ka yi tambaya tana yi wa ibnu abbas daga farko bai faɗi waɗanda suka turo ba ko bai san su ba kuma tana yi wa ya sani amma bai samu dama kowane lokaci ya bada labari ba don ba dole bane sai ya bayar waɗanda dai suka aikatan su ake gani kai tsaye magana ta ƙari an gane ko to amma za ka ji wani ya ce a to kaji wai wata riwaya wai an ce wai farisawa suka turo a tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata riwaya kuma an ce wai quraisha suka tambaye shi to ba su suka yi tambayar ba ko an faɗi wanda ya turo su ko ba a faɗa ba ai duk ɗaya ne sun dai yi tambaya ku gane irin waɗannan ababen saboda shubuhohi ne da suka yawa a wannan lokaci da muke rayuwa sannan kuma wannan riwaya ba ibnu jarir at-tabari ɗaya fitar da ita ba imam tabrani ya fitar da ita a cikin al-mu'jamul kabir daga ikrima zuwa ga ibnu abbas radiyallahu anhu sannan in muka koma fagen al-muhaddisin in muka duba abu dauda ya fitar da wannan riwaya imam al-hakim ya fitar da wannan riwaya kuma ya ingantar da ita sannan imam wato at-tabrani ya fitar da ita dan haka dai tariqul muhaddisin akwai tariq al-mufassirin akwai riwaya ce ingantatta cewa an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene aka yi tambaya abinda aka yi tambaya shine cewa wai farisawa suka turo a tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin idan dabba ta mutu ba a yanka ta ba za a ci ko ba za a ci ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za a ci ba sai suka ce a to ba za a ci ba to ku in kuka yanka kun ka ambaci sunan Allah za a ci ko ba za a ci ba suka ce za a ci suka ce a to kenan wato ku abinda kuka yanka a ci amma abinda Allah ya yanka da kansa ba za a ci ba kenan ku kufi Allah ina fata ku fahimta eh ku kufi Allah kenan amma wani yake kawo wata abin nan riwaya da yake kari ne ya kawo banga wanda ya kawo wannan karin ba cewa shin idan mutum ya tura abin farauta shaho ko abin nan ko kare idan ya farauto za a ci ko ba za a ci ba in yayi bismillah an ka ce za a ci suka ce a kenan karen kuma da kuma shahun ku ya yi Allah kenan ina fata an fahimta to duk da yake wannan ban ganshi cikin riwayoyi ba ina ganin wani zai iya kawo shi ne ta hanyar abin gatun da farauta hukumce hukumcin sun zo ne a cikin wato suratu abin nan al-ma'ida duk da yake tana yiwa akwai hukuncin ta amma ba a sabkar da ayoyi ba sai bayan wato abin da an yi hijira ala ayyati hal dai wannan magana ce ta kafirai da suke so su kawo shubha a cikin addini dan haka ba yau ne aka fara ba a kawo shubha a cikin addini kowane ne kai za a iya suka a cikin tafiyar aikin ka kada ka ji tsoro kada ka damu an soke annabawa ko ba haka ba ai ba don suna da wurin da za a soke su bane babu akmalun nasi khalqan wa a'zamun nasi qadran sun fi kowa kima sun fi kowa ɗaukaka wa akmalun nasi aqlan sun fi kowa cikakken hankali amma wannan bai hana ba a soke su a ce kaza a ce kaza a ce kaza ina fatan kun fahimce ni dan haka dan kana wa'azi kaka ce ba za a yi suka a gare ka ba baka isa ba wallahi sai dai in ba don Allah kake yi kada ka kalli masu suka an soki alqur'ani an ce sihirun mubin in hadha illa qawlun yu'thar law nasha'u laqulna mithla hadha an yi suka zuwa ga Allah an ce Allah yana da ɗa an yi suka zuwa ga Allah an ce Allah talaka ne to shi kenan a soki Allah a soki annabawan Allah kai ka zo kai wa'azi kuma za a soke ka ba wannan ƙarya ne wallahi sai an yi suka amma dai abin da ake bukata da kai kai hakuri to kun ga dai wannan shi dai ne abin da suka yo wahayi shaidan ne wanda ayar da za ta zo gaba za ta yi mana bayani wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la mushrikun malaman tafsiri suke ce wato menene munasaba tsakanin wannan aya da ayoyin da suka gabace ta domin an yi zancen wata mat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwa as-sami'ul alim sai an ka zo inna rabbaka huwa a'lam biman yadhillu an sabili sai ka ce fakulu mimma dhukira rasulullahi alayhi kawai aka faɗo kan magana ta ci menene alaka ta da shi sannan menene wato abin nan malamai suke cewa wannan aya tana da alaka tun daga abin da an ka umurci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ka ce ittabi ma uhiya ilayka min rabbika ka bi abin da aka umurce ka da shi to shi na daga cikin abin da aka umurce shi kulu ko ba umurni bane suka ce yana da alaka da shi wa a'rid anil mushrikin ka kauda kai daga mushrikai ga abubuwan da za su faɗa kuma ka ci da abin da Allah umurce ka duk da yake a'rid kin nan wato naman sa in ga muku cewa waɗansu malamai sun ɗauki cewa ba kau da kai bane ta rashin kin yaki saka kyale su ne wato ku yi mu'amala kyakkyawa akwai khilaf wasu sun ce wato akwai nasu wasu sun ce babu nasu to duk inda ta kai ta kawo dai akwai alaka tsakanin aya da ta yi umarni da ya bi abin da aka umurce shi kuma yana daga cikin abin da aka umurce shi shine ya ci daga abin da an ka ambaci sunan Allah a kansa sai malamai suka yi sabani kuma waɗansu malamai suka ce a'a abin da yake wato da an ka ce in ya bi mafi yawancin mutane za su batar da shi kenan kar ya bi su ko to wannan hanin da jumlar take kumsa fakulu mimma zikra rasulullahi alaihi kenan ku saba musu ku ci daga abin da Allah ya umarni mafi yawancin mutanen da suka saba ma Allah wasu tafi akan haka wow malamai suke cewa to fa'un din nan menene matsayinta ya za a kaddara mata an yi maganganu da dama wato wajen matsayin wannan fa'un din waɗansu malamai suke cewa wannan fa'un ce wato jawabu sharti ce wato akwai sharadi wanda ya kamata a kaddara mata in kuntum mu'minina bi ayatin lahi haqqan fakulu mimma zikra rasulullahi alaihi an gane ko kenan sai ya zamanto shi wato sharaɗinta an shafe shi yanzu kaddara shi za a yi waɗansu kuma daga cikin malamai suke cewa a'a wato ita wannan fa'un ɗin da muke gani wato atifatun ala mazmuni ma sabaqa tana da alaka ne da abin da ya gabata ittabi'u ma amarakumullahu bihi min almuzakka an gane ko to ku bi abin da Allah ya umurce ku na ku ci abin da almuzakka da zalun ne abin da aka yanka an gane ko sannan kuma dunal maitati kar ku ci abin da yake matacce fa kulu sai ku ci min mabuki rasulullahi alaihi waɗansu malamai suka ce a'a ma'atufatun ala mahdufin dalla alaihi wato al maqam dalla alaihi awwalul kalami kunu ala hudan ku kasance akan shari'a fa kulu min mabuki rasulullahi alaihi ku ci daga abin da Allah subhanahu wa ta'ala yayi umarni da shi an gane ko ma'ana dai zaka iske malamai suna kokarin kowane harafi sai sun san menene matsayinsa a cikin alqur'ani sabanin yadda muke son kawai da an zo sai ka zo na ce kai mallan mu mun fi son aita abin da mu ji an ce an kai karshen alqur'ani da karatun alqur'ani da fassara alqur'ani ba gaugawa ake yi ba a kai karshe son aka yi ayi mai kyau an gane ko saboda amfanin su a ji karatun yana shiga akwai ka'idodi ba a sauke alqur'ani ba da wannan ne muke kira zuwa ga ɗalibai da suke yin qiyamul layli da tarawih in dai za a ɓata karatu a sabki alkur'ani to da Allah a yi izin biyar ma a tsida bakin nan domin wabababababab bai alaran mai zuwa wanda ai wasa ce da Allah nan da nan ka an ce alhamdulillah mun sabke qur'ani haba jama'a ba sabkewa na kun kai ba wannan bai yi haka makaranta an kai ta kawo muna yara ana cewa sun sabke yanzu waɗannan da sun ka sabke nan ko sabbi ba su iya karantawa ba bukatar ne ake a sabke ba a'a a yi mai kyau tafsiri abi ɗai bayan ɗai gwargwadon hali waɗansu lalle wani duk yadda an kai an kaso shi ka bayan ne ba zai iya kawo ba tun da bakin ilimin shi tsaya kenan kuma akwai wuraren da za a iya tafsiri sai a ɗan takaita bayani saboda mafi yawancin mutanen ba ɗaliban ilimi ne da su gane ba amma akwai wuraren da ana buƙatar sai an yi bayani musamman tafsirin da ana son a sashi gidan TV ko gidan rediyo to ana son ya zamanto an yi bayanin da mutane za su fahimta alqur'ani don mu fahimce shi ne ba wai a duk cikin ku akwai inda a cikin wata guda ake sabke tafsirin alqur'ani duk rana ɗaya an yi biyu an bai da tafsirin alqur'ani kamar waqa wallazina amanu wa amilus salihati waɗanda suka yi imani suka aikata aiki na gari lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar suna da aljanna wadda koran mu gudana su gudana ƙarshen ita zalikal fawzul kabir wannan shine babbar rabo fassara waƙa kuma abin nan ya koma kamar waƙa shi yasa muke kira ga yan uwa irin wannan usulubi sai an jaye shi haka karatun alqur'ani alarmomi waɗansu wanda ba su da tajwidi duk da haka wallahi ko cikin masu karatun allo akwai waɗanda in suna karanta alqur'ani kai har wanda bai karanta tajwidi ba wani zaka je yana karatu ɗaya bayan ɗaya wani kuma ya je ya koyi tajwidin ya gyara karatunsa amma a ce liman yana gaba ba a jin abin da yake faɗa rufi da ake jira wannan wasa ne da alkur'ani don haka muna kira ga 'yan uwa a gyara aiki mu da kanmu kuma mu ce ba mu yi kuskure ba mu muna kuskure 'yan adam muke kuma muna fatan mu gyara inda muka yi kuskure saboda wani in ka faɗi kuskuren sai yana ganin kamar da shi kake a ni ma ina yin kuskure kai ma kana yin kuskure amma wanda yake bai yin kuskure kowane ne shi mun ce ƙarya yake yi magana ta rike ta ƙari an gane ko saboda wasa da addini abin da bai dace ba shi ne yasa dai wannan fa'un din in kana duba littattafan da suke da alaka da nahau na alqur'ani da balaga sai sun kawo yanzu inda zaka dibi at-tahrir wa tanwir sai ka jace maka ga fa'un asalin ta kaza ne ga mutsayin ta a larabci in ka dibi ad-durr al-masul ko al-bahr al-muhit na Abu Hayyan at-Tauhidi sai ga yayi bayanin wannan amma kawai a ce a'a sai ka ji wani ce ai wannan bai da wani amfani wannan bayani da aka yi kai mallan ka ji tsoron Allah in baka iyawa kada ka ce abu bai da amfani muna kira zuwa ga mutane su fahimci aikin addini ba nasu bane su kadai aikin addini na kowa ne an gane ko malamai sun kace wal ilmu inda Allah ta'ala ko ba haka ba ilimi yana wajen Allah me yasa ake mayar da ilimi zuwa ga wajen Allah domin wa ma utitum min al ilmi illa qalila sannan qalilan din da aka baku za a yi amshi shi in Allah ya baka mulki yana amsha ko bai amshi ba in ya baka kuɗi yana amsha ko bai amshi ba in ya baka ilimi yana amsha ko bai amshi ba ha wasu suka ce yana amshiya saboda yana hana ma aiki da shi ko in ba ai aiki da ilimi ba ai tamka an karbe shi na ko ko ba ka son ka ce ba akwai wani mawaki na yace yace Allah in ya baka mulki har abada kuma ba ya tashi ba amshi ilimi malamai suka ce a'a ana amsar ilimi ga dan adam kam akwai masu ciwon nan na kwakwalwa wanda duk abin da suka sani yake fitar su akwai shi ko babu to mu aje wannan wani yana iya cewa a'a to ai ba a san mutum mai qur'ani ba samu wannan matsala aje shi na yarda idan mutum yayi bacci ina ilimi yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala. To, fakulu min ma zuki rasulullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin in wagga ita ce ake ce wato tana da iskari manya-manyan malaman nahau na duniya waɗanda suka assasa madaris guda biyu madrasa ta kufa da madrasa ta basra madrasa ta basra ita ce ta farko madrasa ta susiba waihi an gane ko sai madrasa ta biyu ita ce madrasa ta kufa madrasa ta suki sa'i to sai suka yi saɓani kan wannan in domin akwai matsala anan an ce in kuntum bi afakulu mimma zikra smullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minina har in kun yi imani da ayoyin Allah to ai tana yiwa kai imani da da ayoyin Allah an gane ko kuma ya zamanto baka ci ma abinda aka aka abinda aka ambata sunan Allah aka sama ko ko mutum na yin imani ko bai ci nama ba ko ba ko dole ne sai mutum ya ci nama to sai mutum bai ci nama ba to yayi imani da ayoyin Allah ko bai imani ba kaga kenan ci ba to ya anka kuma anka ce in kuntum bi ayatihi mu'minina kaga nan dole a samu iskali dole sai ka tsaya ka san wace amsa za ka iya bayarwa a nan waɗansu dai daga cikinsu suka ce a'a ita in wagga an kawo ta ne don saboda a nuna ma duk abin da za ka yi kanka tabbatar maka kanka da shi su a wajen malamin basra saboda yana da alaƙa ne da Allah la tadkhulunna al-masjid al-harama insha Allah a wajen ku saboda shi yana da tabbacin za ku shiga an gane ko kamar hadisin wanda ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yana cikin sahih muslim aisha ta ruwaito shi da sauran sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam da buraida in ban manta ba da abu huraira in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai shiga makabarta zai ce wa inna insha Allah bikum lahiquna alhaliku Allah ce kullu nafsin za'iqatul maut saboda lokacin da zaka mutu baka sani ba amma saboda adab za a mai da al'amarin zuwa ga Allah shi sa an ce in kuntum bi ayatihi mu'minina an gane ko sai waɗansu malamai suka tafi cewa a a an gane ko su ne wato malaman kufa sun kace in kuntum huna bi ma'ana in in wadda tana nufin at-ta'lil dan saboda kenan fakulu mimma zikra smullahi alaihi a wajen yan basara in kuntum mu'minina bi ayati llahi imanan kamilan sabita a wajen yan kufa fakulu mimma zikra smullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minina dan kun yi imani da ayoyin Allah to da wannan zaka fitar da matsalolin da duk kake gani a cikin tafsirin alqur'ani musamman a cikin ayoyi zaka ana kawo wannan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minina to a ce to a mu ne sama kuma yanzu gashi turawa na sama mu a a iz kuntum mu'minina dan saboda ku minne ne kinan imanin ku yasa kuke sama ko ko in kuntum mu'minina in dai kun yi imani da Allah imani na gaskiya kun bi abinda Allah ya ce kafirai ba za su samu iko akan ku haka za ka yi ta bin waɗannan ayoyi in ba haka ba wani ɗalibi in ya zo da wata matsala sai ka ce to kaga yaron ka ya fara lalacewa wallahi ba lalacewa na fara ba kai na ka gajarta maka kanka bincike Allah rama Allah ce wa malakum Allah ta'kulu وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين Allah ya ce wa malakum menene a kanku an gane ko nan malamai har yanzu suna da saɓani da 'yan basra da 'yan kufa malaman basra sun ce te- sun tafi cewa wa malakum na ana nufin ayyu shay'in lakum menene wato ya dame ku ko menene yake hana ku ayyu shay'in lakum fi Allah ta'kulu mimma zikra smullahi alayhi menene tare da ku an gane mi yake damun ku ko kuma mi yake hana ku an gane ko amma su malaman kuma sai suka ce a a fi'ili za a kaddara anan wato wa malakum ay ayyu shay'in yamna'ukum an ta'kulu mimma dhukira smullahi alayhi an gane ko to amma in muka duba sai waɗansu malamai suka ce da malaka da ma mana'aka duk ma'anar su daya an gane ko domin Allah ce qala ya iblisu malaka Allah takuna ma asajidi ko qala ma mana'aka an tasjuda iz amartuka kenan kaga wanda ma su zata zo dai kenan sabanin da zaka ji an kawo wani karkata zuwa ga yan Basra wani karkata zuwa ga yan Kufa in dai an dauki ma'anar su dai babu wani abin nan tunda alqur'ani ma ya zo da wannan kenan ina ganin shi zamu rikewa an gane ko amma i'rabin zai canza wa malakum alla ta'kulu kenan in muka ce ayyu shay'in lakum fi alla ta'kulu an gane ko sai ya zamanto an ta'kulu wato majrurun ne da fi domin fi an ta'kulu ne kenan fi Allah ta'kulu al masdarul munsabiq wato majruri na an gane ko fi adami aklikum zaka kaddara shi sannan wa ayyu shay'in in mun ce ayyu shay'in yamna'ukum an ta'kulu kenan sai ya zamanto shine fa'ili abinda yake hana ku kenan kum shi an maf'ulun bihi shi shay'un din nan shine abinda yake hana ku sai zama to almastarul munsabik kana iya ɗaukar sa wato a matsayin fa'ili tunda yana hana wasu kuma sun ce za a ɗauke shi a matsayin mansubi wallahu ta'ala a'lam amma ibn jarir tabari sai tafi cewa a ɗauki ayyu shay'in yamna'ukum ka a ɗauki ayyu shay'in an gane fi Allah ta'kulu yace domin an ce ayyu shay'in fi Allah ta'kulu kenan mutun ya bar cin wani abu ne dan saboda ya samu lada a wajen Allah wannan ko ba a same shi ba cikin al'umman musulmai amma sai an malamai suka ce yayi kaidi a makka domin a madina ya ayyuhal ladina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum amma da yace wajen musulmai saboda wajen kristoci sun haramta maka su wadansu abubuwa waɗanda Allah bai haramta musu su ba amma duk inda ta kai ta kawo ka ɗauki cewa tun da qur'ani ya zo da guda biyu din yin aiki da su shine mafi dacewa an gane ko wa malakum alla ta'kulu mimma zikra smullahi alayhi mi zai hana ku ku ci abin da aka ambaci sunan Allah akan sa wa qad fassala lakum ma harrama alaykum sannan kuma Allah ya yi muku bayanin abin da ya muku ya haramta muku bayani dalla dalla a nan muna da kira'o'i cikin waɗannan aya cikin wannan aya daban-daban na farko fassala an gane ko ibnu kathir da ibnu amir da abu amr ibnu al'ala sun karanta fussila lakum an yi muku bayani daki daki wagga kira'a ta kuma jamhur fassala lakum to menene bambanci tsakanin kira'o'in duk ɗaya ne fussila an yi bayani daki daki waye wannan bayanin Allah subhanahu wata'ala fassala damiri zai kuma zuwa ga Allah shikenan sannan kuma waqad wato fassala lakum ko fassala lakum ma harrama alaikum akwai qira'a ma hurrima alaikum wato imamu hafs an asim da imamu nafi' da imamu abu amr ibn al-ala da imamu yaqub sun karanta waqad har waqad fassala lakum ma harrama alaikum Allah ya muku bayani daki daki abin da ya haramta muku to sauran kuma ma hurrima alaikum abinda aka haramta muku babu matsala wa yake haramtawa Allah to shikenan ko ba a kawo shi ba an san shine yake da izinin shi yake da ikon halattawa shi yake da ikon haramtawa an gane ko to wannan shine to yanzu wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma turiltum ilai to sannan Allah ya muku bayani sai waɗansu malamai suka ce to fassala lakum a ina Allah ya wannan bayani sai suka ce a cikin suratu wato al-ma'ida Allah ce hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghayri Allah bih wal munkhaniqatu wal mawqudhatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sab'u illa ma dhakkaytum wa ma dhubiha 'ala an-nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dhalikum fisqun sai malamai suka ce wannan kuskure ne dalili kuma suratul an'ami makkiya ce an gane ko suratu al-ma'ida madaniya ce to in an ce an yi bayani kaga ko ga bai dace a ce suratul an'ami ta zama to makkiya ba tunda abinda aka ce an yi bayani a ina aka yi bayanin sa ma'ida fassala lakum Allah yayi bayani a ina yayi bayani tunda ya gabata alhali ko wannan lokaci suratul ma'ida bata sauka ba dan ku fahimci abin to shi yasa malamai suka ce to wannan tafsirin bai yi ba duk da yake an so ayi tafsirin Qur'an bil Qur'an amma wajen rabt an samu matsala an gane ko in dai ba a aqidance zamu dauka shi ba wa qad fassala lakum dama Allah san zai saukar to wannan kuma tafsiri ne wanda yayi nisa tunda dama abinda zai zo a wajen Allah kamar ya zo ne sai malamai suka ce suratul an'am muttafaqun alaihi makkiya ce sai wadansu ayoyi da aka yi sabani ayoyin da aka yi sabani sune al-wasaya al-ashra قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ذو وجن فطر الله سبحانه وتعالى ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون سنن آيوين دا أكي ساباني أكن كسن تيو سمكية كو مدنية أكسن سورة الأنعام وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى كاغا سي أكا تيران دا يهودا وسن كتي أكن مشركا لارباوا أكي مغانا أنكا كاو يهودا سي آية ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى yuha ilayhi shay wa man qala sa'unzilu mithla ma anzala Allah aka ce akan musailama ne aka ce a'a aya ta shafi irin masu aikin su amma ba akan su ta sauka ba to kaga anan aya ta wa ma qadarullah haqqa qadri da wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiba ma jamhur sun tafi cewa kawai siyaki ne ya kawo su wato ayoyi ne makkiya cikin sura makkiya amma qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum shine akai sabani saboda akwai hukumce hukumce wanda ana ganin a madina aka saukar da su to wannan ya nuna suratul an'am tabbas makiyya ce sannan kuma suratul an'am abin da yake nuna cewa makiyya ce an gane ko ta sabka an gane ko gabanin suratul nahl suratul nahl tabbas an yi ijma'i makiyya ce to kuma suratul an'am ta sauka gabanta me dalilin ta sauka a gabanta ga ayoyi waɗanda suke suke bayani na farko Allah subhanahu wata'ala ce wa alal ladina hadu harramna ma qasasna alayka min qabl abinda muka yi maka bayani can gabani a ina akai bayanin sa a cikin suratul an'am akai bayanin sa an gane ko wa alal ladina hadu harramna kulli dhi dhufur wa min al baqari wal ghanami harramna alaihim shuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma aw al hawaya aw makhtalata bi kaga min qablu an kace sannan kuma a cikin suratul an'am Allah ya ce sai yaqulu alladhina ashraku law sha Allahu ma ashrakna ko ba ka ba sai a cikin suratul nahl yace wa qala alladhina ashraku za su ce kaga kenan ya nuna ba su ce ba yanzu sun faɗa kaga wannan ya nuna cewa suratul an'am wato ta sabka kafin suratul nahl to wannan ya nuna makkiya ce babu shakka a cikin ta kenan wa qad fassala lakum ma harrama alaikum bai dace ya zama to tafsiri ba gare shi sai dai malamai suka ce to anan ina ne fassara take ma fasma harrama alaikum sai suka ce aya da ta zo a cikin suratul an'am qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به tana cikin suratul an'am to har yanzu akwai wani iskari wanda yake na nesa sai malamai suka ce to ai wannan aya da aka kawo wa qad fassala lakum sai da ta zo sannan qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman tazu to ya zai a ce an yi bayani sannan kuma ta zo nan ma iskari bai kare ba to shi yasa wadansu malamai suka bada amsa a nan waɗansu suka ce tana yiwa ayoyin da suka sauka a makka kan fassala lakum kafin ma wannan an shafe su ihtimali ne malamai suka kawo waɗansu malamai suka ce a'a a wato a cikin alkur'ani wani lokaci ayoyi suna safka amma jeran su wani lokaci daga baya ne ake cewa aya kaza a sanya ta wuri kaza domin kamar aya ta cikin suratul baqara ta idda wadda tace ayi wata hudu da kwana goma sannan wadda tace a shekara daya ko an ce an yi nasku ko ba a ce a yi nasku ba an gane ko an yi nasku ko ba a yi nasku ba da ganin dama ce aka ba su wata shekara ɗaya waje wajen karatu waccan ta gabace wannan to sai malamai suka ce waccan ta daga ya gabata amma kuma wajen tsarin tsarawa sai aka zo haka dai aka ce a tasu a cikin alkur'ani da wuri guda wanda aka yi sabani a cikin suratul ahzab ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati atayta ujurahunna da ya la yahillu laka nisa'u wasu daga cikin malamai sun cewa la yahillu laka nisa'u ta fara sabka sannan ya ayyuhan nabiyyu inna ahna laka ita ta fara sabka sabani da malamai wurare ne guda biyu a cikin alqur'ani to wannan ita ma sai ta zamanto kamar haka ihtimali kenan wata aya qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu a tsarin sauka ita ta fara saukowa sannan wannan ta sauka amma lokacin da za a tsara su sai aka tsara su aka jero ayoyin a wannan tsari shine ne zance wanda malamai suka fi tafiya akan shi wallahu ta'ala a'lam wa qad fassala lakum ma harrama alaykum illa ma turirtum ilayhi wa inna kathira wato sai abinda kuka ci da su zuwa gare shi wa inna kathiran la yudilluna bi ahwa'ihim da yawa suna batarwa yudilluna suna batewa ko yudilluna suna batarwa kira'o'i ne duka zamu zo mu bayani su bi ghairi bi ahwa'ihim dan saboda sarran su abinda suke bukata saboda cin mabuyin su na duniya bi ghairi ilmin malamai sun kace halin suna kasancewa ba tare da ilmi ba inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin ubangijinka shine mafi sani da yan ta'adda masu ketare iyakokin Allah sune yan ta'adda ala wa inna li kulli malakin hima ala wa inna hima Allah maharimahu abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh